إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta asabar a yau muna biyar ga watan zulƙada hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da a yau na gota uku ga watan biyar shekara ta 2025 miladiya wannan shine darasinmu na 31 a cikin littafin kitabu tauhid na babban malami fadilatu sheikh muhammad ibn abdulwahabi rahimahullahu ta'ala da ke nan wato wadda ajiya mun tsaya kan darasinmu na satin da ya wuce afuwan mun tsaya kan babu ma ja anna ba'da hadhihi al-ummati ya'budu al-awthan wannan shine babin da muka tsaya akai a wannan majalisi mai albarka a nan masjidin imam malik ibn anas rahimahullahu ta'ala da ke nan unguwar ibrahim bako a nan cikin garin bauchi a za mu tashi insha Allah ta'ala daga farkon wannan babi malam ya ce babu ma ja'a anna ba'da hadhihi al-ummati ya'budu al-awthan babin da yazo dan yayi bayani akan cewa wani bangare daga cikin wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama za su bauta mu gumaka wannan babi malam ya bude shi domin yayi mana bayani cewa wato akwai wani bangare daga cikin wannan al'umma ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wadda za a same su sauka daga kan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na bautan Allah shi kadai da kadai ta Allah madaukakin sarki da bauta su koma suna bautan wani abu da ba Allah ba su koma suna bautan gumaka Allah madaukakin sarki ya tsare malam yake cewa wa qaulihi ta'ala da fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa alam tara ilal ladhina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut Allah madaukakin sarki yake cewa shin baka ga waɗanda aka ba su wani bangare na littafi ba akwai waɗanda aka ba su wani kaso na littafi Allah madaukakin sarki ya sanar da su littafinsa sun fahimci littafin Allah sun fahimci addinin Allah sun fahimci cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah ne da Allah madaukakin sarki ya aiko shi zuwa ga mutane amma duk da haka yu'minuna bil jibti wat tagut Allah madaukakin sarki yake cewa suna wato ainihin imani da aljibt malamai suka ce aljibtu shine as-sanam kamar yadda Sheikh Fauzan ya ce wannan kalma ce da ake amfani da ita don bayani akan gunki wal kahin was sahir da kuma wato ainihin boka da kuma masihirci wannan suka ce shine ma'anan aljibtu shine sun yadda cewa Allah madaukakin sarki shine abin bauta kuma shine ya aiko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da addinin gaskiya Allah ya ba su ilimin littafinsa sun fahimci littafin Allah yadda ya dace amma duk da haka suna bautan gumaka duk da haka suna zuwa wajen bokaye duk da haka suna zuwa wajen dan duba duk da haka suna zuwa wajen masirta kai su din ma suna yin sihiri yumina bil jibt wa taghut shine min at-tughyan kenan shine mujawazatul hadd shine sun yi imani da dagutu ma'anan dagutu shine shaidan shine duk abin da bawa ya tsallakar da shi matsayin da Allah ya ajiye shi Allah ya ba mu kowa matsayinsa to duk abin da ka tsallakar da shi matsayin da Allah ya ajiye shi to kai dogoya ne da haka wannan abin ka mai da shi dagutu shi yasa ibnul qayyim yake cewa ma'anan dagutu yace huwa kullu ma tajawaza bihi al-abdu haddahu min matbu'in aw ma'budin aw mahbubin aw muta shine duk abinda bawa ya wucar da shi matsayinsa da ya kamata ya tsayar da shi son shi ne ya yi sama da yadda ya kamata ya so shi biya bi shi ne sama da yadda ya kamata ya mishi biyayya ko kuma ma ƙarshe ya koma yana bauta masa to wannan a wajen malamai sunan shi ɗagutu jama'a muna fahimta ko wasu malamai suka ce ma'anan ɗagutu shine kullu ma ubida min dunillah wa huwa radin bil ibada dukkanin abin da aka bauta masa koma bayan Allah kuma ya ji ya yarda ya gamsu ya cancanta a bauta masa to sunan shi dagutu duk abin da aka bauta mishi in dai ba Allah bane shi ya ji ya yarda ya cancanta kuma ya gamsu a bauta masa to sunan shi dagutu illa iyaka idan an bauta masa ba tare da shi ya yarda da bautan ba shi bai yarda a bauta masa ba aka bauta mishi to ba za a kira shi dagutu ba amma in an bauta mishi kuma yana jin cewa ya yadda kuma ya gamsu kuma ya cancanta a bauta masa to sunan shi dagutu to kaga kenan ashe in an ce al'authan bautan gumaka ba ana nufin lalle sai gunkin da aka sassaka shi da katako ko aka sassaka shi da wani abu a ko da mutum ne ka bauta masa sunanka mai bautan gunki sunanka mai bautan gunki to idan kana so ka zauna lafiya a addini kuma hanyar zaman lafiyanka guda ɗaya ne shine ka tsayar da kowa a iya matsayin da Allah ya ajiye shi na'am addinin musulunci ya koyar da mu kuma duk musulmi ya yadda cewa akwai masu matsayi da daraja cikin bayin Allah amma kowa da inda Allah ya ajiye shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine yafi kowa matsayi cikin bayin Allah babu wani bawan Allah mai daraja irin darajar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cikin mala'iku babu kamansa cikin mutane babu kamansa cikin aljannu babu kamansa cikin tsuntsaye da duka sauran halittun Allah kaf babu kamar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama amma duk da matsayin shin nan har yanzu yana nan a matsayin bawan Allah bai tsallaka ya zama Allah ba tukunna to mai da annabi ya zama Allah da hada shi da Allah da kuma nuna cewa shi da Allah abu ɗaya ne wannan ɗuguyani ne ɗuguyani ne wannan wuce iyaka ne ka wuce iyakan da Allah maɗaukakin sarki ya tsayar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da kanshi ya yadda kuma ya tsaye da kanshi a matsayin bawan Allah yana cewa la tabruni kama aqratin nasara al-masih ibn maryama innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu manzo Allah yana cewa kar ku zuguguta ni ku azuzuta ni ku kai ni matsayin da ba nawa ba kamar yadda nasara suka yi ma annabi isa dan na maryama annabi sallallahu alaihi wasallam yace iyakaci na ni bawan Allah ne idan kuna son burge ni to ku ce bawan Allah manzon Allah shikenan daka annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba Allah bane ba kuma abokin Allah bane ba kuma sa'an Allah bane ba kuma abokin tarayyan Allah bane a'a halittan Allah ne shi bawa ne kuma daga cikin bayin Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama saboda haka wannan ita ce kaunar manzan Allah sallallahu alaihi sallama na gaskiya shi wannan kuma shine biyayya wa manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama Allah ta'ala ya tsare mu daga duguyani wa qaulihi ta'ala da fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa qul hal unabbiukum bi sharrin min zalika mathubatan inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi waja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa abada at-taghut Allah madaukakin sarki yake cewa qul Allah ya ce ka ce da su ya kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama hal unabbi'ukum bi sharrin min zalika masubatan inda Allah shin kuna so in ba ku labarin wane ne yafi sharrin matsayi a wajen Allah wane ne yafi sharrin sakamako a wajen Allah wane ne sakamakonsa zai fi mafi zai fi zama mafi sharri mafi muni a wajen Allah dan tashin alkiyama wane ne wannan manzo Allah ya ce malla anahullah shine wanda Allah ya la'ance shi ya tsine mishi albarka ai wanda Allah ya kore shi ya kuma nisantar da shi daga rahamansa wa ghadiba alai sannan Allah yayi fushi da shi fushin da babu yarda bayansa wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir sannan Allah madaukakin sarki ya sanya wato ainihin birrai da aladu daga cikin su ma'ana Allah yana bayani ne akan Yahudawa kenan waɗanda Allah ya mai da iyayensu da kakanninsu suka zama birrai da aladu saboda Allah ya hana su yin su kamun kifi ran asabar kuma suka je suka yi ma Allah dabara a tunaninsu suka yi kamun kifi ranar asabar Allah ya koro mana labarin a cikin suratul a'raf was'alhum anil qaryati allati kanat hadiratal bahri إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون Allah maɗaukakin sarki ya sanya kifaye suna zuwa bakin teku ran asabar cunkus ka iya sa hannu ka kama amma duk ran da ba asabar ba kuma sai an sha wahala kan a kama ɗaya biyu uku to sai Allah ya sa musu doka ya ce to ya hana zuwa kamun kifi ran asabar to sai suka kasu kashi uku sai wasu suka ce za su yi wayo za a zo a sassaka duk wani tarkon da za a saka da raga da wane ne tun ranar juma'a ran asabar idan kibaye sun zo sai su fada ciki ranar lahadi da safe sai a zo a kama kaga a wayansu shine sun ma Allah waye da dabara cewa ba su kamun kifi yaushe ran asabar ba sai kashi na biyu sai suka ce mu dai ba za mu yi ba kuma ba ruwanmu da ku kashi na uku sai suka ce mu ba za mu yi ba kuma waɗanda suka ce za su yi nan dole mu musu wa'azi duk wanda muka ga zai ce za mu masa wa'azi to sai su waɗancan da suka ce ba za mu yi ba kuma ba ruwanmu sai suke cewa lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adhibuhum azaban shadida dan me za ku bata lokacin ku kuna wa'azi ma mutanen da Allah zai halakar da su ko musu azaba ina ruwanku da su ku bar su mana qalu ma'dhiratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun suka ce dan mu yanke hanzari ne a gaba ga ubangijinku kuma mai yiwuwa hakan ya zama silan tsoron allansu allah sai ce falon ma da su ma zukiru bihi an jainan ladina yin hauna ani su wa akadnan ladina zalamu bi azabin ba'isin bima kanu ya fuskun allah yake cewa lokacin da suka yi watsi da abin da aka musu wa'azi da shi sai muka tseratar da masu hana mummunan aiki sai su kuma waɗanda suka yi zalunci sai muka damƙe su da azaba wacce take mai muni saboda abinda suka kasance suna yi na fasikanci kaga anan Allah bai fada mana to ina matsayin waɗanda suka ce ba za mu yi ba kuma ba za mu hana ba su kuma suna ina sai ce mun tseratar da waɗanda suka hana muka kama waɗanda suka yi zalunci to ina waɗanda ba su yi zaluncin ba kuma ba su hana zaluncin ba sai malamai suka ce Allah ya yi shiru ne a kansu domin ya nuna mana ka'idar Allah idan azaba ta zo to tana hadawa da wadda yayi da wadda ya gani ana yi yayin shiru domin shiru akan barna shi ma barna ne muna ganewa ku shiru akan barna shi ma barna ne shi yasa Allah ya ce falamma atau amanuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in sanda suka yi karan tsaye ma abin da aka hana su aka yi suka bin dokokin Allah Allah ta'ala ya ce sai muka ce da su ku zama wato ainihin birrai kaskantattu wulakantattu shi sa wani sahabi ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama yace shin wayannan birrai da aladun da muke gani tsatsan waɗancan da aka halakar da su ne ko kuma yaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace ai Allah bai taba halakar da wata al'umma kuma al'ummar ta yi tsatso zuriyanta yayi na so ta samu zuriya a gaba ba Allah bai taba haka ba duk al'umman da Allah ya halakar da ita to ta ya zo kenan kat tun kafin a mai da su birrai da aladu dama akwai birrai da aladu saboda haka su waɗancan Allah ya kawo ƙarshen su Allah madaukakin sarki ya tsare mu to kaga kenan babu sharri mafi sharri kaman ba yahudi sai Allah ya ce sannan kuma wa abada tagut wanda ya bauta ma dagutu shine mafi sharri cikin halittun Allah mutum ya zama yana bautan wani wanda ba Allah ba yana bauta ma wani wanda ba Allah ba subhanahu wataala daga bautan wani wanda ba Allah ba bautan dagutu yawa saboda haka Allah madaukakin sarki shine kadai yake da haƙƙin a bauta masa shine kadai ya cancanci a bauta masa ba baya halatta a musulunci ka bauta ma wani wanda ba Allah ba wannan shirka ce ka ji cewa akwai wani Allah koma bayan Allah da ya halicci sammai da kasai wannan shirka ce Allah madaukakin sarki yana cewa wa qala Allahu la tattakhidhu ilahayn ithnayn Allah ya ce kar ku riki ababen bauta guda biyu Allah shine kadai abun bauta shi kadai duk wani abun bauta koma bayan Allah sunan shi dagutu babil ne shi shirme ne ƙarya ne zalika bi anna Allahu wal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwa al batil wa anna Allahu wal aliyyul kabir Allah shine kadai abin bauta da gaskiya wa qawlihi ta'ala da fadin Allah da yake cewa qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida Allah madaukakin sarki yana ba mu labari dangane da mutanen ashabul kahfi Allah yake cewa waɗanda suka yi galaba akan al'amarinsu sai suka ce za mu riƙi masallatai a kansu wannan babin wannan ayan tana nuna mana ishara zuwa ga alaƙalta da babin shine yana nuna mana cewa za a samu cikin al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akwai waɗanda za su koma suna wato ainihin mai da kaburbura su koma masallatai wannan kuma yana daga cikin manya-manyan shirka shine a mai da kaburbura su koma masallatai kamar yadda muka yi ta karantawa a baya ƙa'idar musulunci ita ce duk wanda ya mutu kowaye shi in ya mutu to ana zuwa makabartan musulmai ne abin ne shi ana zuwa makabartan musulmai ne abin ne shi ba inda aka taɓa rawaituwa in ka cire annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa guda biyu abubakar da umar ba wani sahabi da aka rawaito cewa an masa hubbari a gefe an gina kabarinsa babu tun daga kan sayyidina Usman har zuwa kan sahabbai na ƙasa mafiya yawan suna kwance a makabantan baƙi duk makabanta aka ji aka binne su ba wani wanda aka ce wai saboda darajarsa da falalansa a keɓance masa wani waje a masallaci a binne shi ko a keɓance mishi wani waje a gida a binne shi wannan ba karantarwar musulunci ba ce wannan ba karantarwa musulunci ba ce domin wannan na taimakawa zuwa ga girmama mamaci sama da yadda addinin musulunci ya karantar wanda ƙarshe hakan kuma zai bayu zuwa ga a koma ana bauta masa wannan kuma turba ce ta yan bidi'a domin idan an je an binne shi a cikin makabartar musulmai ya zama daidai da kowa saboda haka so abin da suke so shine a keɓance shi a gefe a matsayin shi na shehi ko waliyi saboda a samu daman zuwa a hada shi da Allah a samu daman zuwa a yi masa shirka a samu daman zuwa a yi ma Allah tarayya da shi muna ganewa ko wannan kuma ba musulunci bane musulunci bai koyar da haka ba musulunci bai koyar da haka ba duk wanda ya mutu to koyarwar musulunci shine aje abin da shi a makabarta aje abin da shi a makabarta eh domin idan ana duba darajar mutum abin da shi a gida to wa za ka shi makabarta waye bai da daraja a cikin mutanensa waye bai da daraja a cikin gidajensa waye iyalansa ba su mutunta shi ba su ganin darajarsa to ba shikenan ba duk wanda babansu ya mutu sai su ce mu ma muna girmama babanmu sai mai kabari a gida to ina amfanin makabarta zai yi amfani ba zai yi amfani ba ba zai yi amfani ba in ma harkan addini ne malamai nawa ake zuwa abin da su in kowa sun ce muna ganin darajar limaminmu muna ganin darajar malaminmu in ya mutu ba za mu je mu binne shi ba to waye za je a binne shi a makabarta waye eh to ba zai dawo ba kawai ka'idar ubangiji ita ce gabata malam ka tsaya kawai ka yi aiki eh in ba ka yi aiki mai kyau ba to ba ruwan Allah da an keɓance kawai an gina maka kabarinka a masallaci kai shehi ne ka yi karantar da shirka da bid'a da shigantaka a duniya wannan duk damuwarka ce ga kai da muridan ka kuka san wannan amma mala'ikun Allah abinda suka sani kawai shine a zo a tambaye kamar rabbuka in ka kasa amsawa su jibge ka wannan ita ce kawai wannan ita ce keɓancewarka a keɓance ka kai kaɗai a wani gu wannan ba zai hana ka sha azaba ba wannan ba zai hana ka sha azaba ba Allah madaukakin sarki ya samu dace wa ana bi sayyidul khudri radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala latattabi'unna sunana man kana qablakum hadwa alqadhati bilqadha hadwa alqudhati bilqudha hatta law dakhalu juhra dabbin ladakhaltumuhu qalu ya rasulallah اليهود والنصارى قال صلى الله عليه وآله وسلم فمن أخرجاه an karbo daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kare da a gare shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala manzo Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace la tattabi'unna sunana man kana qablakum manzo Allah yace wallahi tabbas za ku koma kuna bin hanyoyin waɗanda suka gabace ku hazwal quzzati bil quzza annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace wato ainifin a kwatankwacin tsinin mashi da tsinin mashi yadda ake jera su su tafi tare haka za ku koma kuna bin hanyar waɗanda suka gabace ku a jere duk inda suka taka to za ku taka duk inda suka motsa za ku motsa hatta lau da khalu juhra dabbin la da khaltumuhu manzo Allah ya ce inda za su shiga ramin damo to za ku bi su saboda tsabaragen koyi da su in suka shiga ramin damo to za ku ce ga wata sabuwar wayewa nan ta shigo za ku koma ku bi su qalu ya rasulullah sahabbai suka ce ya manzon Allah al yahuda wan nasara ai ata'ani al yahuda wan nasara manzo Allah yanzu kana nufin yahuda da nasara qala sallallahu alaihi wasallam faman manzo Allah ya ce to suwaye in ba su ba suwa nake nufi in ba su ba muhalli shahid anan shine yana daga cikin wato al'adar yahudawa da nasara shine na farko taqdisul ashkhas shine tsarkake mutane da kai su matsayin da ba nasu ba na biyu shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la'natullahi alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid manzo Allah yana cewa Allah ya tsine ma yahudawa da nasara saboda sun riki kaburburan annabawansu da salihan bayinsu a matsayin masallatai Allah ya tsine musu albarka to wannan aikin manzo Allah ya ce za ku koma kuna yi sannan duk abin da suke mishi kallon wayewa a al'amuran rayuwa a bukukuwa a kasuwanci a komai manzala ya ce za ku koma kuna bin turban yahudawa da nasara taku bayan taku taku bayan taku taku bayan taku duk abin da suka yi manzala ya ce za ku yi ko me suka yi to za ku koma kuna yinsa yanzu kaga abin da yahudawa suke yi na bautan gumaka da bautan annabawa da salihan bayi kaga ya shigo cin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama eh akwai wanda in kana so kaga hankalinsa ya tashi to ka ce a kira Allah shi kadai to anan ne zaka ga hankalinsa ya tashi yana kumfan baki dan me wai dan an ce a kira Allah shi kadai to kaga wannan ya dauki siffan yahudawa da mushrikai da Allah ya bamu labari a cikin alqur'ani wa idza zukirallahu wahdahu shima'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah Allah maɗaukakin sarki ya ce idan aka ambaci Allah shi kaɗai zukatan waɗanda ba su yi imani da lahira ba Allah maɗaukakin sarki ya ce sai su shiga cikin girgiza da ruɗi hankalinsu ya tashi amma wa iza zukiran lazina min dunihi idan aka kira wani wanda ba Allah ba aka kira wani shehi ko wani waliyi idza hum yastabshirun to nan ne zaka suna bishara suna cikin jin daɗi amma in kana so kaga tashin hankalinsu da kumfan bakinsu to ka ce a kira Allah shi kadai in kana so kaga hankalinsu ya tashi to ka ce a kira Allah shi kadai eh shi yasa kwanaki naga wani cikin yan garin da ake kiran shi da Abul Fasadi wai Dr. Abubakar Bullun Kudu ya ce a koma zuwa ga Allah shi kadai a bar bautan shehunnai a bar bautan duk wani wanda ba Allah ba wallahi wai budan bakinsa sai ce wai saboda jahilcin birnin kudu wai so yake a tsaya a wajen Allah shi kadai abin da ya faɗi kenan wai jahilci ne yasa birnin kudu yace a tsaya a wajen Allah shi kadai yana mamaki wani irin jahilci ne ya kai kace wai a kira Allah shi kadai wannan abun ya bashi mamaki yanzu wannan ba siffan kafiran makka ba irin maganar da kafiran makka suka faɗa manzo Allah ba kenan aja'ala al-alihata ilahan wahida suka ce yanzu wai Muhammadu so kake yi duk wayannan allolin kaf mu bar su mu rike Allah ɗaya suka ce ka inna hadha la shay'un uja lallai wannan abun akwai akwai ban mamaki har a samu wani wanda zai ce a bar bautan alloli a koma wajen Allah shi kadai gaskiya abun nan akwai ban mamaki to shine abun da ya faɗi a samu wanda zai ce a bar bautan shehunnai a koma ma Allah shi kadai gaskiya yana mamakin jahilcinsa saboda haka shi mai ilimi a wajensa to wai addini shine ka kira Allah sannan ka kira shehunnai amma jahilci ne ka ce a tsaya wajen Allah shi kadai jahilci kage maganar manzala ta tabbata ku yahudanci da nasaranci ya dawo cikin al'ummarsa la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah to yanzu tsakani da Allah wanda yake ganin ma sai ka zama jahili kankace a tsaya a wajen Allah shi kadai dan Allah ina matsayin musuluncinsa jahilci ne ya ce ya sa kace a bauta ma Allah shi kadai to musuluncinsa ina matsayinsa yanzu wadda yake cikakken musulmi ya yi wannan maganar ba zai yi wannan maganar ba ba zai yi wannan maganar ba domin tumbatsarka a ilimi na farko shine ka gane ba abin bauta in ba Allah ba wannan iliminka na farko kenan duk wani ilimin da ba wannan ba in dai baka gane wannan ba to aikin banza kake yi kana aikin banza ne kuma duk abin da za a karantar da mutane inda ba a fara musu da su bauta ma Allah shi kadai ba wallahi aikin banza ake to kaga fa yadda manzo Allah ya nuna mana cewa al'ummarsa za ta koma tana bautan gumaka ana wato ainihin bin wani wanda ba Allah ba to haka kuma ya dace ga masu karantarwa su shirya duk sanda wani abu na shirka ya bayyana to dole su kuma su tashi su shirya mayakar wannan abu eh wannan ita ce ka'ida ana bin karantarwa ne gwargwadon yadda barna ta zo Allah ya saka ma farfesa Mansur Ibrahim Sokoto da Alkhairi ya ce tun da sun fito sun bayyana to mu ma dole mu fito mu bayyana da suna ɓoye-ɓoye suna rufa-rufa to sai ake yin wa'azin a rufe ba a tono abubuwa to amma tun da yanzu abubuwan da da in an tono suke karanta su ce wallahi babu a littattafansu yanzu sun koma suna karantowa da karan kansu to dole kuma hanyar da suka bi yadda suka fito da shi a fili dole kuma a yaƙe su a fili dole a yaƙe su a fili saboda kan mu karantarwa bata mana amfani ba in ba mu fahimci tauhidi da shirka muka yi rike tauhidi muka yi watsi da shirka ba ina yawan maimaita ma mutane da yawa yawan mutane suna dauka wai a tunaninsu cewa wai kana son haɗin kan al'umma in kana son haɗin kan musulmi to wai shine ka zamana cewa kawai duk abin da aka yi na shirka da bid'a to kai ba ruwanka kawai kai shiru su a wajen mutane wannan sunan shi haɗin kai idan ka zo ka ce Allah ɗaya ne mai Allah uku ya zo ya ce Allah uku ne mai komai Allah ya zo ya ce komai Allah ne to kai shiru karka soke shi karka ce masa komai wanda ya ɗauki siffar Allah ya ba ma annabi kai shiru wanda ya ɗauki siffar Allah ya ba ma shehunansa kai shiru kowa ya ce shi musulmi ne a tafi a haka da yawan mutane wai suna ɗauka wai wannan shine haɗin kai in an yi raddi wai sunan shi raba kan al'umma a'a haɗin kan al'umma haɗa kan al'umma abinda zai haɗa kan al'umma shine duk wani mai kira zuwa ga bautar wani wanda ba Allah ba ya bari ya dawo zuwa ga kira zuwa ga bautan Allah shi kadai a haɗa kan al'ummar musulmai akan bautan Allah shi kadai wannan shine haɗin kai wannan shine haɗin kai amma in muka wayi gari aka ce a zo a haɗu kowa ya faɗi abin da ya ga dama kuma kowa ya shiru to wannan ba haɗin kai aka yi ba wannan sunan shi haɗin baki wannan haɗin baki ne shi eh haɗin baki ne wannan wannan haɗin baki ne kamar yadda nake jin shi wannan abul fasadi yana cewa wai haɗin kan da shehinsu ya karantar da su wai shi ne haɗin kan teburi ba haɗin kan kwanan abinci ba me haɗin kan teburi me haɗin kan kwanan abinci wa haɗin kan kwanan abinci shine a kawo kwano ɗaya kowa ya zo ya sa hannunsa a ci a kwano ɗaya to wannan shehi bai karantar da su wannan ba amma haɗin kan da shehi ya karantar da su kuma shehi yake so a yi kuma su ma suke so shine haɗin kan teburin abinci ma'ana shine a zo a sa teburi mai naman kaza ya kawo mai naman rago ya kawo mai naman saniya ya zo ya ci mai alade ya kawo aladen sai ya ci mai kare ya zo ya ci karensa mai jaki ya zo ya ci jakinsa akan teburi guda ɗaya kai mai cin naman rago kar ka yi inkari ma mai cin alade kai mai cin saniya kar ka yi inkari ma mai cin kare kowa ya ci abin da ya ga dama karka masa inkari to wannan shine haɗin kan da shi ya karantar da su wannan haɗin kan Allah ya tsine mishi albarka wai abun nufi shine a zo a ce kawai wai kar a ce mu musulmai ne mu zo mu haɗa kan bautan Allah shi kadai a'a a ce kawai dai mu musulmai ne sunan musulunci mun yi tarayya mai bautan Allah yayi mai bautan shehi wancan yayi mai bautan shehi wancan yayi mai bautan wancan shehin yayi shine haɗin kan da ake so wannan haɗin kan da haɗin kan da masu haɗin kan duka Allah ya tsine musu albarka wannan wani irin haɗin kai ne sunan shi haɗin baki wannan sunan shi haɗin baki ai haɗin kai shi ne na ga kayi barna in nuna maka kayi barna kuma ka karɓa in ka ga na yi barna ka nuna min na yi barna kuma in karɓa to kanmu yana haɗa kenan amma in na ga kayi barna in shiru in ka ga na yi barna in shiru to mun in ka ga na yi barna ka shiru to mun haɗa baki kenan mun haɗa baki kenan yanzu kawai sai mu zo mu zauna mu ce mu musulmai ne ni a wajena Allah ɗaya ne kai a wajenka komai Allah ne kuma mu tafi a haka sunanmu duka musulmai kan ne maka inkari kar kai min inkari to wani hujja nake da shi in yi ma kirista inkari da yace Allah uku ne wani hujja nake da ita ina hujja in har za mu tafi da kai mai komai Allah a matsayin dukan mu ɗaya ne mu musulmai ne to wace hujja nake da ita ne yi inkari ma mai Allah uku ne ban da hujja in har na rungumi mai komai Allah nawa ne to in ina da hankali mai Allah uku ya fi cancanta ya zama nawa don mai Allah uku sai da ya tashi ya dubi mutane manya-manya cin halittun Allah mala'ika jibrilu annabi isa na na maryama ko kuma ya hada da Allah nan in ka zagi mala'ika jibrilu ko mala'ika ko annabi isa ko na na maryama ko kai gaba da su Allah ya kira ka kafiri a Qur'ani in ka ji baka san mala'ika jibrilu kafiri ne kai balle ka zagi annabi isa ko mahaifiyarsa amma duk da haka Allah ya ce laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha duk waɗanda suka ce Allah uku ne Allah ya ce sun kafirta to a aqidar mai komai Allah fa da kare da alade da jaki da fir'auna da hamana da karuna da lamarudu dukkan su Allah ne a aqidar mai komai Allah dukkan su Allah ne to wannan kuma sai ya zama musulmi wannan sai ya zama musulmi mai ibn al-arabi yake cewa wa mal kalbu wal khinzir illa ilahuna abinda yake cewa kenan wai da kare da alade ba komai bane face Allahnmu ne ibnu arabi yace al-abdu rabbun war rabbu abdu eh bawa ubangiji ne ubangiji ba kuma bawa ne ma'ana da bawa da ubangiji duka abu ɗaya ne kuma wai jama'a suna so wai a shiru wai a ce wai da sunan wai ana neman haɗin kan al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama har wasu masu karantarwa suna ruɗuwa da wannan saboda su suna karantarwa ne wai suna son a yabe su suna son a nuna cewa ai shi malam wani kan ba ruwansa hankalinsa a kwance wa'azinsa kawai yake tunatar da kai lahira ba ruwansa da zagin shehunai ba ruwansa da zagin kaza a mu shehunan nan fa ba zagin su muke ba kafulta su muke eh ba mu zagin kowane shehi kafulta su muke kuma duk wanda yake ganin cewa zai kare kafulcin su bismillah eh a ce wai an zagi shehu ibrahim ko an zagi shehu tijjani ba wanda muke zaga a cikinsu da shehu ibrahim da shehu tijjani mu kafirta su muke yi duk wanda kuma yake ganin ya shirya ya kare su wallahi fa latafaddal mashkuran muna jiran sa ya fito ya fito je ka karanta jawahirul ma'ani je karanta jawahirul rasail je ka karanta yaqutatul farida kaga irin kafircin da suke ciki in dai wannan ita ce aƙidar shehu tijjani da shehu ibrahim wallahi kafirai ne su wannan ko shakka ba mai in kai shakkan kafircin su a bisa wannan aƙidun ma wallahi kafiri ne kai maganar ta yi nauyi ko yawa wato jara'an da suke ma ubangiji ne da irin gatse da suke ma Allah yayi yawa su boyen nan mutanen a wajen su ko Allah ba su ɗauke shi a bakin komai ba annabin ma da kaji suna jingina kansu zuwa ga annabi na rantse muku da ubangijin sama da ƙasa an fake da guzuma ne an harbi karsana target ɗinsu shehunai ne target ɗinsu wallahi shehunai ne yawwa target ɗinsu shehunai ne a in gaskiya ne daraja ake bi ai an ce an fara maulidi an fara da na annabi ko tsakani da Allah a daraja in an cire annabawan Allah wa ya fi kowa daraja cikin al'ummar nan sayyidina abubakar masha Allah yaushe ne ake maulidin sayyidina abubakar tare dan bidi aka tambaye shi ran yaushe ga watan yaushe aka haifi sayyidina abubakar bai sani ba ina umar ina uthman ina ali ina asharatul mubashshiruna bil janna ina khulafaur rashidun ina muhajirun ina ansar duk aka tsallake su kab ba wanda ya kai a yi masa maulidi kab ba wanda ya kai a masa maulidi sai wasu shehunnai kaga fa target din shine idan an fara fitowa da maulidin shehi ai al'umma ba za su karba ba waye shehi kuma amma aka fara da annabi to aka sauko kasa to mutane sai su karba kuma yanzu ka dauka ka gani ka dauki lissafi ka gani wani maulidin annabi ne kaga ana girmama shi irin yadda ake maulidin shehu ibrahim wani maulidin annabi ne kaga ana girmama shi irin yadda ake maulidin shehu ibrahim babu babu to ina tabbatar maka nan gaba annabi mu wallahi za su bence shi eh annabi mu wallahi za su dena fadansa din dama target din su su nuna wa mutane girman shehunai ne sai suka bi ta kan annabi to in target din su ya samu wallahi annabi mu wallahi za su aje shi a gefe annabi mu wallahi za su aje shi a gefe daga duk wani kurarin da za ku ji suna yi su ne masoya annabi wane ne motsi kaɗan annabi motsi kaɗan annabi wallahi manufa ce manufar kuma ita ce a yi shimfiɗan da za ta kai zuwa ga a nuna muku girman shehunne mu kuma mun san da shehu ibrahim da shehu tijjani ba kowan kowa ba ne su ba koman komai ba ne su ba abin da suke iyawa ina suke su ɗin ina suke su ɗin ina suke a kuma ana bauta ma wani bakin fata ka kalli wani baki mummuna a ce mashi wai jikan manzo Allah ne shi sallallahu alaihi wa sallama annabi yana ba quraishi ba hashimi mafi kyawun halittu zuriyansa ahlul baiti hashimawa quraishawa sai ka zo ka samu wani baki mummuna ko kin fasali bai da shi a ce wai wai jikan manzo Allah ne shi sallallahu alaihi wa sallama to kaddara ma shehin jikan manzo Allah ne yanzu don Allah idan jika na gari ne shi ya ce ka bar maganan kakansa ka ɗauki tashi in dai jika nagartaccen jika ne sai ka ɗauki maganan kakansa ya soke ka ka duba ka gafa duba ka ga irin yadda suke lalata addinin mutane duba ga yadda suke lalata addinin mutane har wai da malam idris abdulaziz ya rasu wai wani a cikinsu ya fito ya ce wai malam idris ɗan wuta ne shi wai mai dalili wai saboda wai shi ibrahim ya ce man sabbana famata wa lam yatub fa huwa min ahlin nari wai shi ibrahim ne ya faɗa ya ce duk wanda ya zage mu ya mutu bai tuwo ba ya dan wuta ne shi saboda haka shi matsayin shi ibrahim ya kai in ka zage shi ka mutu baka tuwo ba to ko ya aje ka wuta ya aje ka wuta eh to mu kuma ba shehu ibrahim nan ba zagin sa ma muke ba kaddara ma mun zage shi ya kai mu wuta amma mun ba mazaginsa muke ba mu kafirta shi muke kafirta shi muke don a wajenmu in dai waɗannan aƙidun da kuka kawo a jawahirul ma'ani da su jawahirul rasa'il jawahirul rasa'il ɗalibin shehu ibrahim shi ya tattara wasiƙun da shehu ibrahim shehu ibrahim inyasi ya rubuta da wanda ya yi a wajen makaloli da sauransu in har waɗannan maganganun da suke cin jawahirul rasa'il daga shehu ibrahim yake wallahi shehu ibrahim kafiri ne ba mu zagin shi kafirta shi muke yi kafirta shi muke yi duk wanda magana ta yi mishi nauyi ya kai mu kotu ya ce mu zo mu nuna ina kafirci yake a jawahirar rasa'il ya ce mu zo mu nuna to amma jama'a haka mutane suke so kawai a bar mutane kawai kawai su ta tafiya ka kara zube ga addinin Allah nan mi kake a bar musu wawayen mutane su suna suna batar da mutane kawai mutum ya ce maka wai da ka mai da hankali akan karantar da mu sallah da tsarki da azumi da wane da wane ina amfanin sallan ka sallan ka sallan banza zuciyanka cike da shirka tsarkin ga tsarkin banza tsuki zuciyanka cike da shirkoki ta yana za su amfane ka duk abin da ka je gaban Allah da shi na zunubi in dai babu shirka a ciki wallahi mai sauki ne duk nagartar da ka je da shi ta gaban Allah wallahi in dai ka tafi da shirka wallahi ta lalace ta ɓaci nagartarka ta banza addininka na banza in baka da tauhidi to sallan ma da kake ce a mai da hankali akan koya muku sallah ba ba a sallan ne ake karanta iyaka na abudu iyaka na sayin kullun su sha bakwai ba haka ne ko baka ba a shikenan daga cikin koyar da kai sallah akwai a koya maka iyaka na abudu wa iyaka na sayin wani na cikin koyar da kai sallah ina cikin koyar da kai sallah to matsalar ita ce su yanzu galibi sun sanya shehunansu a gaba da manzan Allah ma sallallahu alaihi wasallam annabin ma da suke jin wai suna tutiya da shi wai suna ikirarin sun fi kusan annabi shehunan suna gaba da shi bari ba ku misali a cikin ramadan lokacin da ake ta magana akan hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da sauransu wannan mara kunyan abul fasadi mai kareyen haƙuri da ya fito raddi ya zo ya yi rashin kunya na ƙin ƙarawa ga farfesa muhammad sani umar rijiyar lemu da malamar tijjani yusuf guruntum ya zo ya yi magana nan ma ya zo ya masa rashin mutunci da rashin arzikin da ya yi amma wai da ƙarshe sai ya ce wai mun sassauta maka saboda ka ci albarkacin sunan shehu a shehu tijjani wai ya ci albarkacin sunan shehu ahmadu tijjani shi yasa za su sassauta masa amma saboda matsiyaci ne shi bai tuna da Muhammad Sani Umar rijiyar lemo sunan manzan Allah ba ne shi kuna ganewa ko shi bai ci albarkacin sunan manzan Allah ba sannan Ahmad asalin sunan waye ne sunan manzan Allah ne da haka malamar Tijjani Guruntun bai ci albarkacin sunan shi Ahmad sunan Annabi ba amma ya ci albarkacin sunan shi Ahmad sunan shi sunan Shehu Tijjani yanzu kun gane cewa Shehu Tijjani a wajen sai yana gaba da manzan Allah ina fatar kuna fahimta kun fahimci cewa yanzu shehu tijjani a wajensa yana gaba da annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama jama'a ban sani ba kuna fahimta yanzu mun fahimci cewa ana iya cin albarkacin sunan shehu tijjani ya fasa raddi amma ba ka iya cin albarkacin sunan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yanzu wannan ne zai zo ya gaya maka ya fi son annabi akan kowa wannan shi zai gaya maka ya fi sa annabi akan kuwa cikin raddin da yake ma dan uwansa akan siyasa wai yana kiran shi wai cewa wai wai kar ya sayar da muridan Shehu Tijjani kaga duk maganar da za su yi suna jingina kansu ne zuwa ga Shehu Tijjani ba manzo Allah ba mana karka ba karka sayar da al'ummar manzo Allah ba fa karka sayar da muridan Shehu Tijjani naka su yanzu sun fi gane identitin a kira su da muridan shehu tijjani sama da a kira su da al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama su yanzu sun fi fahimtar haka a kira su da muridan shehu tijjani to su identity ya fi fita fes sama da kace da su al'ummar annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallama saboda haka tafiyan da kuga ana yi wai a ce wai annabi muhammadu annabi muhammadu annabi muhammadu wallahi taku ne mun mun sani wallahi taku ne ato wanda ya ce maka annabi na gaba da kowa yaushe kuma shi wannan mutumin zai zo ya gaya maka wai ga wani ya kawo wata ibada ya tafi ta annabi in ba jahilci ba wai ya ce mun ji salatul ibrahimiyya mun yadda salatin annabi ne ita ce ta zo daga bakin annabi amma wai min haithul madmun abinda salatul fati ta kunsa wai ya bi salatul ibrahimiyya kenan yanzu muhammadul bakari da ya kawo salatul fati ya fi annabi muhammadu iya larabci ya fi annabi muhammad iya tarkibin kalmomi da za su fitar da salati mai kyau saboda haka muhammadu bakari ya kawo abin da ya fi na manzan allah sallallahu alaihi wasallam mu kuma a wajenmu inda aka ce wannan abin daga wajen annabi ya zo to ma'anan naka ma ba mu kalla darajar wannan na annabi ne wannan na wani ne ya ishe mu mu daga na annabi sama da na kowa amma wancan farfesan na abuja makari makaryaci eh bai jin kunyan ƙarya bawan Allah ne ya kalli idan al'umar annabi yayi ƙarya baya jin kunya ya faɗa cewa wai wai in manzo Allah ya karantar da abu wai karantarwa da annabi ya yi ma abu wai ba hujja ba ce na cewa na annabi ya fi na kowa har sai in manzan Allah ne ya ce nawa ya fi wai duk ɗalibin ilimi ya san da wannan ka'idar muna ƙalubalantar makari ya kawo mana a ina wannan ina ka'idar nan take a cikin karatu ya kawo eh in shi bai kawo ba su ɗalibansa su kawo mana a ina wannan ka'idar take a cikin karatu mu ga ka'idan da manzo Allah ya bamu ka'ida gamammiya khairal hadi fa inna khairal hadi hadi Muhammad mafi alherin shari'a a komai shine na annabi Muhammadu wannan ka'idar mu ta ishe mu mu daura akan mizani komai ka kawo ga na annabi ga naka to naka bai kai ba na annabi shine a sama yanzu fa wannan wanda yake da wannan aqidar cewa wayin annabi ya karantar da abu ba hujjan ka ce na annabi yafi har sai in annabi ne yace nawa yafi su ne kuma suka zo suka cika ma mutane duniya da cewa ya takalmin manzan Allah ya fi kowa to ba ma batun takalmin annabi ya fi kowa ba ina hujjan da annabi ya fito ya ce takalmi na ya fi sauran takalma ina dalili a wani hadisi a wace aya Allah ya faɗa ka a inda an daura hujja akan wancan mizanin da ya faɗa wannan shi ma sai ya daura shi a mizani in dai har maganan annabi bata fita kowa ba har sai manzan Allah da kansa ya ce nawa ya fi to ya kamata a ce takalmin annabi ma bai fi na kowa ba har sai manzo Allah da kansa ya ce takalmi na yafi ballantana ka ce takalmin annabi ya fi kowa kudin wani mawaki ne ya je yayi kwale-kwalensa kawai ya fito yayi waka kawai ya daura su akan hanya har aka fito da wata bid'a wai wai ranan wai ranan zagayowar ranar takalmin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya barranta daga wannan iskancin la hawla wala quwwata illa billah yanzu akwai girmama annabi ka kalli annabi ka ce ya fifita takalminsa akan sahabbansa sahabban da suka taimake shi aka yi gumurzin yaƙi da su suka ba da dukiyoyinsu suka ba da rayukansu manzo Allah ya fifita takalminsa da yake takawa a kansu don Allah yanzu ka girmama manzo Allah don girman Allah yanzu ka mutunta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yanzu takalmin annabi a wajen annabi matsayin takalminsa ya fi sayyidina abubakar matsayin takalminsa a wajensa ya fi yasa fatima matsayin takalminsa a wajensa yanzu ya fi su umar ya fi duk waɗannan sabon da Allah ya ce radiyallahu anhu maradu anhu wa adda lahum jannati sabon da Allah ya ce Allah ya yarda da su sun yarda da Allah kuma Allah ya musu alƙawarin aljanna yanzu ka ce a wajen annabi a zuciyar annabi matsayin takalminsa ya fi su dan girman Allah yanzu ka mutunta annabi ka darajanta annabi wannan ba zagin annabi kai ba wannan ba sukar annabi kai ba wannan ba mummunan sifa ka jingina wa manzo Allah ba sallallahu alaihi wa sallama amma kawai wani mawaki ya zo ya yi waka kawai shi ne ya ruɗa mutane kawai ya hargitsa mutane kawai ba aya ba hadisi ba aya ba hadisi kawai wani mawaki ya zo ya kaɗa-kaɗansa kawai ya more waƙansa kawai shi ne ya tafi kawai zo hargitsa al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma mutane su tsayu akan haka ina hujja babu me hujja wai mawaki ya faɗa to waye mawaki waye san da shi a tarihin labarin duniya na nawa ne shi a darajar mutane a cikin al'umma annabi na nawa ne shi ba yake lissafinsa Allah ya samu dace Allah ka shirye mal da al'ummar mu saboda haka kaga wannan hanya ce ta Yahudawa da Nasara manzo Allah kuma ya faɗa mana cewa za ku koma kuna bin hanyar su eh kuma gashi dan muna gani gashi dan muna gani saboda haka mu dai abinda muka yi ma Allah alƙawari shine insha Allah ta'ala ba za mu yi shirka ba ba za mu yi bid'a ba kuma ba za mu haɗa kai da mushrikai ba ba za mu haɗa kai da 'yan bid'a ba insha Allah abinda muka yi ma Allah alƙawari muna tsaye akan tauhidi da sunna daga yanzu har ƙarshen rayuwar mu bi iznillah bi iznillah saboda haka ba ruwan mu da shirka ba ruwan mu da bid'a duk sanda muka zo za mu karanta karatu kuma abinda za mu fi bashi muhimmanci shine raddi ma shirka da bid'a da kira zuwa ga tauhidi da sunna ya rage mu yi bakin jini wannan kuma mu dama shine ma abin da muke so eh din in ba mu yi bakin jini a wajen yan bid'a ba to ba mu gama da awa ba tukunna da awa ba ta yi ba tukunna dan bid'a ya yabe ka a da saura da saura da saura shi yasa muke ƙara kyautatawa malam Idris Abdulaziz zato mai kyau eh saboda irin zagi da sukan da yake samu daga gun yan bid'a har bayan mutuwansa wannan ya nuna mana cewa malam yayi abin da ya dace a rayuwarsa yayi abin da ya kamata a rayuwarsa wannan ya nuna mana cewa yayi abin da ya dace yayi abin da ya kamata kuma mun gode ma Allah akan haka kuma mu ma haka muke fata eh har wani ya ce wai wanda yace bai neman taimakon annabi roka masa gafaran Allah to ai kai ka roka ma mutum gafaran Allah ma ya karin nauyin kasa ne akan shi ai karin nauyin kasa ne akan shi mushriki irin ka yace Allah ya gafarta ai akwai matsala mushriki irin ka yace Allah ya gafarta wallahi akwai matsala akwai matsala akwai matsala eh daga mu ire-iren mu ma in mun mutu ma a zuciyarka ma ka je ka roƙa mana gafara Allah wallahi Allah ya isa a zuciyarka ma ka je ka roƙa mana gafara wallahi ba mu yafe maka ba ka rike neman gafaranka muna da yaƙini da tabbacin zallan mu wahidai masu tauhidi ahlus sunna da za su tsaya akan gawawwakin mu su ce Allah ka gafarta mu wani wallahi ya ishe mu da rahmar Allah Allah ya tsallakar da mu wannan ya ishe mu ya ishe mu ba sai mun bukaci naka ba kai kan ka rike kayanka ka rike kayanka kuma saboda matsiyaci ne shi ba shi da albarka hatta shehinsa da ya ji labarin yadda malam idris ya kyakkyawan cikawa sai ce wai ya yafe wa malam duk abin da ya masa mu kuma dama mun san ba abin da malam ya mishi shi ne ma malam yake bin shi haƙƙi da ya masa ƙazafi ya kira shi da ɗan zina amma dai muhalli shahid in dai kai ɗan albarka ne to shehin kama ya ce ya yafe ya shiru in dai ba matsiyaci bane kai to bai kamata a dinga jin suka daga bakinka ba amma saboda matsiyaci ne shi dan marashin albarka ne shi da mai barke da zagi saboda haka ya yadda cewa yafi yan shehi ba ta aiki yafi yan shehi ba ta aiki daga koda shehi ya yafe shi bai yafe ba yafi yan shehi ba ta aiki Allah madaukakin sarki ya sa mu dace saboda haka wannan shine da'awa ta annabawa a kira mutane zuwa ga tauhidi a kira mutane zuwa ga sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama saboda haka mu ya kuri ko da mun ga mun zo karatu mun karanta aya kadan hadisi kadan mun sauka kan hanya mun koma zuwa ga wancan martani da sauransu wannan shine irin da a wanda ya dace da irin zamanin da muke cikin yanzu wannan ita ce irin wa'azin da shine irin wa'azin da ya dace irin zamanin da muke cikin yanzu in mun tsaya akan zallan mu ta karanto ayoyi mai ta karanto hadisai akwai awamun nasi wanda ba su gane ayoyi da hadisan da irin wayannan shubuhoyin ake ɗeban kwakwalensu to dole in za a yi musu raddi in za a wanke musu wannan shubuhoyin dole a bi ta irin yadda aka bi dole ta nan za a yi musu a maida musu maltani dole ta nan za a maida musu maltani kuma duk abin da muka faɗi muka ce gashi to muna shi da mu kare shi ko mene ko mene ne yawwa ba ayoyi da hadisai shi karantawa ba ni abin da bai yadda da shi wani ban yadda in ji wani malami ya ce wai shehi ibrahim ya ce kaza a littafi kaza ni ma in zo in ce shehi ya faɗa ba a'a ban yadda da wannan ba in na ji wani malamin sunna ya ce ai shehi ibrahim ya ce kaza a littafi kaza to zan nema littafin na karanta tukunna saboda haka duk abin da ya ce akwai a littafi kaza wallahi ina shirye da in kare kaina a ko ina ne duk abin da ya ce akwai a littafi kaza ina shirye da in kare kaina a ko ina ne jawahirul ma'anin ne muna da shi ya qutatul badida ne ina da shi ba wani abu bane duk abin da ya kawo to mu je kotu a ce to dauko ya kuta tulbari nan kai sanu na baitin sai mu nuna kashin nan nijal da tafan nasu ma boye shi suke yi eh ba su so mu ba su so a sayar mana da shi in ka je sayar da tafan su ma sai ka saje da su duka na gabun su sayar maka eh sai ka saje da su tukunna kabun sayar maka ba gaskiya saboda asiri ne a ciki ba a so dan waje sani asiri ne a ciki ba a san dan waje sani kuma in ka dauko littafin ka karanta wai a zo ana zagin ka to jama'a da Allah wannan wani irin addini ne jawahirul ma'anin nan fa kuka rubuta kuka ce naku ne kuma kun gasa karantawa to mun mun taimaka muku muna karantawa ba jinjina mana ma ya kamata ku yi ba a ba mu award amma kuma sai ku zage mu Muhammad bin Abdul Wahab kuke zagi mu kuma ga littafin shi na kitabut tawhid muna karantawa duk zagin sa da kuke bi hana mu karanta littafansa ba saboda haka mu muna kalubalantan ku in kun isa kun yadda jawabi ma'ani naku ne aliyu harazimi naku ne shehu tijjani naku ne ku zo ku sanya shi a masallaci ku karanta shi Allah ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin wallahu alam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh